الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato taujih na ilmul qira'at wa alaqatuhuma bil ulumi al-lughawiyyah wa shar'iyyah ko taujih ilmul qira'at bil ulumi al-lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 56 muna cikin suratu wato al-anfal muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi a aya ta 64 a cikin suratu al-anfal wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ko ba haka ba imamu nafi almadani ya karanta ya ayyuhan nabiyyu mun sha fada cewa sun kace da annabiyu da annabiyu duka abu guda ne dama annabiyu alhamda ce ta zo karshe sai aka maida ta yawon sai kuma ya ayyuhan nabiyyu wadanda suka ce akwai bambanci annabiyu daga annabwatu ne shine ash-sharaf annabi'u kuma shine wato fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mai ba da labari domin annabi yana ba mutanensa labarin wahayin da aka yi masa wadda suka ce a fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul ba sani ko mun fahimta ba idan sai da manto wato shi annabi ana ba shi labari domin ai mala'iku suna ba shi labari ba sani ko mun fahimta ba yawwa to ya ayyuha babu kuma wata matsala shi annabi yana bada labari kuma ana bashi labari sannan kuma babu annabi wanda bai da kima bai da daraja hasbukallahu Allah ya ishe ka wa manittaba'aka minal mu'minina shi wa manittaba'aka yana iya zamantowa atafi ne an gane ko akan kafun kenan wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin Allah ya ishe ka ya ishe mu'min ne ko kuma ya zamanto atafina akan Allahu kinan hasbuka Allahu wa has wato wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minina kira Allah ya ishe ka kuma mu'minne sun ishe ka ba sai kun fahimta ba in mun dauki wancan qira'a atafina akan hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'minin duk Allah ya ishe ku walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu fa qalu hasbunallah ko ba ka dan bane alladhina qala lahumun nas إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما هكذا da sauran ayoyi waɗanda sun kace kuma kenan muminai sun ishe ka kenan kada ka damu da kafirai an gane ko Allah ya ishe ka kuma muminai sun ishe ka sai dai isa Allah da ta muminai ba ɗaya bace ban sani ba yanzu kamar kana cewa hasbi dirhamun dirhami ya ishe ni an gane ko to kenan nan a babil aqida sai a hankalta ma wannan in ka diba cikin alwaqf wal ibtida fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al aqida a safha ta 100 wato 121 zaka ga bayani ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan nabiyyu kamar yadda na fa iya karanta mun yi bayanin wannan a ayat ta wuce yanzu yanzu nan ya kai annabi harridul mu'minina alal qital ka kwadaitar da mutane akan yaki ko ba ka dan bane in ka dibi kana iya karanta musu ayoyi waɗanda suke nuna waɗanda sun ka mutu sun yi shahada wala ta hasaban lallazi na ƙutilu fi sabilillahi amwata ko ba karan bane wala ta ƙulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat da ayoyin da suke nuna abin da Allah ya tattale a cikin aljanna wa bashirin ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa da abin da zai kudatar da su kuma akwai hadisi akan wannan babi an gane ko yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu'minai akan yaki za ku gani ƙumu ila jannatin abdu hassama wato wal'ard ko ba ka dan bane yawwa da sauransu harridil mu'minina alal qital ka motsar da mu'minai akan yaki ko bai fassara ta wannan zamani kai mu'min ne charge game da yaki sai Allah subhanahu wata'ala ce in yakun minkum 20 sabiruna ko ba kadan bane ya akwai mutun 20 daga cikin ku masu haƙuri yaghlibu mi'atayn za su rinjayi wato mutun 200 na kafirai domin minkum ta nuna cewa kenan minkum minal mu'minina waɗancan kuma sai su zama to mai a taini kenan min gairiku mun gane ko imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaful ashir al-kufi da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani sun karanta in yakum minkum an gane ko yawwa saboda mi sun ka ce abin nan sun karanta da ya'un saboda 20 na kalima ce wadda ana iya ɗaukata a yi ta'anisinta amma saboda an yi tafriƙi tsakanin fi'ili da kuma mi da kuma abin nan nashi duk da yake ba a cewa fa'il kana sai a ce ismu kana ko ba haka ba yawwa sauran kuma imamu nafi'i kenan da ibnu kathir da ibnu amir da abu ja'far su suka karanta in takum minkum kenan an gane ko yawwa in takum minkum mi'atun sabiratun in akwai ɗari saboda lafazi na mi'a mu'annas ne mi lafzi ghairu haqiqi sun karanta in takum minkum 20 sabiruna in an samu mutum ashirin ya galibu mai ataini za su rinjayi wato mutum ɗari yawwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in yakun minkum mi'atun in kuma cikinku akwai mutum ɗari ya galibu wa in yakun minkum mi'atun in akwai mutum ɗari ya ghalibu alfan minan lazina kafaru za su rinjayi kafiri ɗari bi annahum qaumun la yafqahun domin su kafirai mutane wanda suke ha wa in yakum minkum alfun ko a in yakum minkum mi'atun shururu sabi ghalibu wa in yakum minkum mi'atun dai yaghlibu alfan minan lazina kafaru in akwai mutum ɗari yawa za su rinjayi mutum dubu min alladhina kafaru na kafirai bi annahum qaumun la yafqahun domin su mutane wanda ba sa fahimta saboda mutum 100 kaga kenan duk mutum guda zai tsaya gaban mutum nawa mutum goma a farkon musulunci wasu kace saboda musulmai ba su da yawa ne wannan lokaci an gane ko yawwa sai an kace al'ana khaffafa Allahu ankum to a yanzu ne Allah subhanahu wataala ya yi muku sauki wa alima anna fikum ضعفا an gani ko wannan ita ce kira'a ta asim da hamza da kuma khalaf an gani ko yawwa wa alima anna fikum ضعفا sannan imamu abu ja'far ya karanta wa alima anna fikum ضعفا jam'i na da'if kenan sauran kuna sun karanta wa alima anna fikum ضعفا muna gani ba aiko yawwa sai malamai suke cewa kenan waɗanda sun karanta da'fan da da'fan duka suna matsayin masdar Allah ya san akwai rauni tare da ku kenan da da'af da da'af duka masdar ne waɗansu malamai suka ce a'a in an ka ce da'fan shine kuna da rauni wajen zartar da aiki da kuma wato ra'ayi kenan dubara ta yaki na an ce ra'ayi nauhin ilimi na yaki kuma an ka ce da'fan yana nufin filbadani kuna da raunin jiki ke nufin mun to da'af rauni ne na tunani da'af rauni na mi na jiki waɗansu malamai haka sun kamambanta su to yan kuma an ce da'afa jam'i ne na da'if to an ce wa alima anna fikum da'afan ko du'fan sai an kaddara wani abu zu du'fin ko zu du'fin Allah ya sa kuma abu ta rauni ba sani ko mun fahimta ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce abin nan fa in yakun minkum mi'atun sabiratun in akwai mutum 100 daga cikin kuma su hakuri yaghlibu mi'ataini za su rinjayi mutum 200 wa in yakun minkum mi'atun in ko akwai mutum ɗari wa in yakun minkum alfun kenan in akwai mutum dubu ya ghalibu alfaini bi idnillah za su rinjaye mutum dubu amma fa da izinin Allah eh wallahu ma'as sabirin Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri yake taimakon su ba sai kuma fahimta ba yawwa to abin da kamata wato mu fahimta kenan to idan muka duba kenan aya ta 65 da ta 66 an gane ko kenan wajen yakun-yakun din nan sai mu hankalta ma asim da hamza da kisa'i da khalaf da abu amur da khalful ashir da yaqub su suka karanta in yakum minkum da kuma wa in yakum minkum ko ba haka ba yawwa da kuma fa in yakum minkum mi'atun sabira sauran sun karanta in takun an gane ko kina in takun minkum in takun minkum 20 sabiruna an gane ko yawwa wa in yakun minkum mi'atun sabiratun wa in takun minkum mi'atun فإن تكن منكم مئة صابرة وإن يكن منكم ألف سيدا من توكينا أبنا وسن كرنتا دا تأنيف وسن كرنتا بالتذكير to intabihu ana akwai abu guda da ya kamata mu kara sai mu wuce aya ta gaba shi ne cewa da yace in yakum minkum 20 sabirun yatim yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun sai ka kaddara sabiratun ba sani ba yawwa tunda ai an kawo shi can farko sanan da yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fan ko du'fan ko du'afa yace fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun bai ka sabiratun ba shi ma na sai ka kaddara shi ba sani ko mun fahimta ba to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka yi sabani shin har yanzu tana aiki ko ba ta aiki waɗansu malamai suka ce wannan ayar har yanzu tana aiki ma'ana ayar da ta ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar kakun jiya kuma da bai sun ce har yanzu tana aiki ko da kafirai sun wuce wanga adadi tunda da an ce in suna mutum guda ya tsaya gaban mutum goma yanzu ko an kace mutum guda ya tsaya gaban mutum nawa mutum biyu suka ce to har yanzu in kafirai sun fi ku yawa kana iya tsayawa a kashe kakai shahada kina al'aya muhkama ce rukhsa ce na an kai muna wasu malamai suka ce a'a ita waccan idza laqitumul ladina kafaru zahfan kaga idza tana bada itlaqi sun kace to sai an kai taqyidin ta da wadanga ayoyi sai zamanto alaka bainahuma bainal mutlaq wal muqayyad wadansu malamai suka ce a'a waccan muhkama ce falatu walluhumul adbar wannan kuma aya ta zo ta yi nasu dinta kenan su a wajensu idan an ka ce kafirai da wadda sun ka ce muqayyad ne da wadda sun ka ce kuma abin nan neman su ne su a wajensu idan kafirai adadin su yanzu ya wuce yan lumka ku biyu ya wuce ya wuce lumka ku biyu ko yan lumka ku da biyu to kuna da damar da za ku ta yeku sani kuma fahimta malam abdullahi yawwa to kaji dai bayanan da malamai suka yi don saboda fahimtar wato ayoyi wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba aya ta sittin da wato bakwai kenan a cikin suratul anfal inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhila fil ard an gani ko yawwa ƙira'a ta abu amur ibn al'ala albasri da kuma yaqub albasri sun zami albasri yani da imamu abu ja'far almadani sun karanta ma kana wato li nabiyin an takuna lahu ban sani ko mun fahimta ba sauran kuma sun karanta an yakuna lahu kidan bai dace ga wani annabi ba an takuna lahu asra saboda asra jam'i ne jam'u wato at-taksir yudhakkar wa yu'annas kana iya cewa ja'a ar-rusul ko ce ja'at ar-rusul ba sai ko mutu ba kenan takuna asra ko yakuna asra duk dai in ka dauki ta'un ka ce takuna lahu asra ay jama'atul asra in kuma ka ce an yakuna lahu asra jam'ul asra ba sai ko mun fahimta ba yau ko fariqun min al-asra imamu nafi ya karanta ma kana linabi'in ko yawwa kina sai zaman tonan abin nan gare shi alhamza mun yi bayanin su an ta kuna lahu ko an ya kuna lahu asra ya zaman to yana da kamammin yaki imamu abu jafar ya karanta an ya kuna lahu asara ba tsari ko mun fahimta ba ya an ce asara akwai abin nan idan muka duba asra suna da cikin kalmomin da ake ma imala imamu abu amur ibn al'ala an gane ko da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta asiri warshi kuma ya karanta bitaklif kenan ba imalal mahba ba almuhimmu bai dace ba a ce ga annabi yana da ribabbin yaki to shi ko imamu abu jafa da kanta osara fu'ala wasu sun kace kenan da asra da usara duka jam'i ne na al-asiru shine mutumin da anka kama wajen yaki wasu kace a'a asra jam'i ne usara kuma mi jam'ul jam'i kiran bai dace ga wani a ce yana da kamammin yaki ko masu yawa ko yan kadan an gane ko hatta yuskhina fil ard har sai ya tsananta kisa a bayan kasa yuskhina an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaqa kenan sai kun kashe su kwarai kuma asalin sukhuna sakhuna shine abin da ya kabri alaramma abin da yake da kabri turiduna aradud dunya kuna son wato dan abin duniya daga arada ya'ridu ne abin da ya gito maka wallahu yuridul akhirah kuma Allah yana so muku lahira kinan yuridu lakum thawabal akhirah wallahu azizun hakim Allah azizun mabwayina hakimin kuma Allah subhanahu wataala gwanina mun gane ko to kaga na azizun Allah mabwayina kinan babu wanda sai bawai aila tunda ana zancen yaki hakimin kuma Allah mai hikima ne da ya umarce ku da yaki ko kun ga Allah ya baku nasara Allah ya san kun cincinta da haka don mu gane munasaba an gani ko? to abu guda wannan ayar ta sauka ne a yakin badar lokacin da aka kama aka kashe ma ƙuraishawa na makka mutum saba'in aka ɗaure mutum saba'in waɗansu sun ka ba da shawara a kashe su ka abar su dare waɗansu kuma suka ba da shawarar mi ya tufanci kawuninsu wasu ma da ba su da kuɗi an kace su koya ma 'ya'yan ansar karatu da rubutu sai don wannan shine fansarsu addinin musulunci ana buƙatar kenan mutum ko ta ina za a yi amfanuwa da shi aini amfana da shi kaga suna katare ne kuma an kace su koya ma 'ya'yan musulmi saboda amfana da su yin akwai buƙata larura ta kama ana iya ayi ba sani ko mun fahimta ba amma sai an kiyaye yan abin ba zai kai ga taba tunaninsu ba da aƙidarsu mun gane wannan da kyau ko to riwayat suna nuna sayyidina abubakar radiyallahu an da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tafi cewa a karbi fansa a samu kuɗin da za a sai makamai kuma a koya ma 'ya'yan mutane karatu sayyidina umar yana cikin waɗanda sun kace a kashe to sai aya ta sabka da ra'ayi na sayyidina umar wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuskure bane yayi na ana zancen wato ya zaɓi wani abu ne to amma ga wanda ya fi shi shi ne ake cewa mukhalafatul aula an gane ko wannan kuma zai bamu matsala ta usulul fiqh shine cewa malaman usulul fiqh sun tattauna shin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi ko bai ijtihadi wanda aya tana cikin ayoyin suke nuna manzo yana ijtihadi kafin nasi ya sauka don wanda mas'ala nasi bai sauka ba yace ga yadda za a yi shi an ka sauka sabanin abin da ya tafi akan shi kuma suna da yawa afa Allahu an kalima adinta lahum hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadibin kuma cikin ilimin tarbiyya wannan yana nuna mu cewa ashe al'umma ba ta samun nasara lokaci guda sai ana yin waɗansu abubuwa ana samun tangarɗa ana gyaruwa kaga wata tangarɗa ce wadda an ka samu to kuma wannan ne da shi ake fassara ayar da ke cikin suratu ali imran a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha قلتم أن هذا ستمي قل هو من عند أنفسكم كتير دقاء كاونا كن أنك تيكينا an sharɗinta musu cewa idan suka karɓi fansan mutum saba'in to ‘yan an kai wani yaƙi za a kashe musu mutum saba'in sun kace sun aminci saboda kaga sun karɓi dukiyarsu kuma an yi karantar da ‘ya'yansu kuma ‘yan an kashe musu mutum saba'in sun yi shahada shi yasa sun kace kenan Allah ce qul huwa min indi anfusikum mantawa na kun kai ai akwai alƙawari da mun kai da ku wadansu malamai suka ce a'a min indi anfusikum sun saba ma umarnin manzo Allah sallallahu da yace a tsaya kan duki suka sabku ba sai ko mutu ba wasu malamai sun kace akan aljamu shine cewa min indi anfusikum daga kawunan ku ne dama kuna da alƙawari da aka ce muku mutun 70 to kuma sai an ka kaddara muku kuka yi kuskure kuskuren nan sai sai zan sanadiya aka ce muku mutun 70 saboda kuma a ƙara ba ku darasi kan saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gani tarattubul umuri ala asbabiha laula kitabun min Allah sabaka in ba dan da littafi daga wajen Allah ba da ya gabata lamassakum fima akhadtum azabun azim da ya shafe ku game da abin da kun ka amsa azaba mai girma malamai suke cewa nan kitabun wani littafi wani kace kitabun shine wato cikin lauhil mahfuz wasu kace kitabun shine abin da aka rubuta tun a rubuce mutum abin da mala'iku sun ka rubuta ko kuma kitabun abuna wanda ke ya gabata ko kuma kitab abuna wanda Allah ya wajabta shi ya rubuta ba za a yi musu azaba ba ka dai diba cikin tafsirai daban-daban za ka gaya wajen kitabun kinna akwai maganganu da dama Allahu ta'ala alam to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fakulu min maganimtum halalan tayyiba ku ci daga ganima abinda kuka samu daga ganima yana halat tayyiban mai tsarki wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah kuma mini mai jin kai sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi imamu nafi ya karanta min yawwa na'am yawwa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli man fi aydikum min al-asra ka gaya ma waɗanda ke hannunku imamu nafi ya karanta ya ayyuhan nabi'u mun yi bayanin wannan cewa wasu ce duma a nasu ɗai wasu ce kuma annabiyu daga ba da labari ne wanda ake ba labari ko wanda yake ba da labari annabiyu kuma daga annabawatu ne shine asharaf ɗaukaka kulli man fi aidikum min al-asra ka gaya ma waɗanda suke tare da ku daga cikin wato al-asra kenan waɗanda an ka kama wajen yaƙi an gane ko imam abu ja'far da kuma imam abu amr ibn al'ala albasri sun karanta kulli man fi aydikum minal wato asara wasali ko mun fahimta ba kulli man fi aydikum minal asara kiran ka gaya ma waɗanda suke tare da ku waɗanda kun ka kama na ribabbin yaƙi mun ce al'asra jam'i ne kuma asara jam'i ne wasu ka ce al'asra jam'i ne asara kuma jam'ul jam'i ne in yi alamillahu fi ƙulubikum khairan in Allah subhanahu wa ta'ala ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku nan ba ana nufin Allah yana shakka ba in akwai shi in babu shi Allah ya sani yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum to Allah zai ba ku mafi alkhairi shi khair na farko suna ne khair na biyu kuma ismu tafdil ne intabih yu'tikum khairan zai ba ku kenan mafi alkhairi in ya alamallahu fi qulubikum khairan in yasa akwai alkhairi nan suna ne yu'tikum khairan kenan yu'tikum khairan mimma ukhidh minkum nan ismu tafdil ne shi ismu tafdil nan ma an fa shafe mishi mi alhamza ne ma asalin shi domin asalin shi akhyaru ne yu'tikum akhyaru mimma ukhidh minkum shi ma sharru asalin shi asharru ne to yu'tikum Allah zai baku khairan ay akhyaru mimma ukhidha minkum mafi alkhairi daga abinda an ka karba daga gare ku wa yaghfir lakum sannan kuma Allah subhanahu wataala zai gafarta muku ko ba haka ba wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jinkai an gane ko yawwa wannan an ce ta sauka daga Abbas ne kinan abinda an ka amsa daga gare su na dukiya daga baya sai Allah ya ba su mafi alkhairi an amsu kuɗi gare su daga baya Allah ya lullunka musu ninkin ba ninkin in ka karanta tafasir irin su tafsir na ibnu kasir irin su masuwatu tafsir bil ma'thur da sauransu zaka ga bayan dai karkashin wannan to wa in yuridu khiyanataka in ko suna son su yaudare ka faqad khanu Allah min qabl sun yaudare Allah ma na sun yi kafirci domin babu wanda ya sai yaudare Allah fa amkana minhum sai Allah ba da iko akan su ba a ce fa khanahumullah ba shi yasa cikin hadisi la takhun man khanaka wala takhun man khanaka wallahu alimun hakim Allah alimun masanina hakimun kuma Allah gwanina kenan in kaga Allah ya alimun me yasa an ka karkare da wannan alim ya san abin da ke cikin zukatanku hakimun kuma gwanina an gane ko kenan in kun kaga kun tsira to Allah ya san kun cancanta ku tsira to sai mu je aya ta gaba ita ma akwai taujih na qira'ata a cikin ta 72 inda Allah subhanahu wata'ala yace innal ladina amanu wadanda suka yi imani wa hajaru ko suka yi hijira wajahadu fi bi amwalihim suka yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan su fi sabilillahi dan tsaukakar da kalimar Allah walladina awau da waɗanda suka bada mafaka shine awau taruwa walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akha kuma kana bani falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qala adkhulu misra insha Allah آمنين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره eh arama ko dan qur'ani na gara a karkare da shi to awo kina awo almuhajirina sun ka taro muhajirin wa nasaru kinan wa nasarul muhajirina sun ka taimake su shi yasa aka kira su al ansar ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wadannan su ne sashin su yake majibintan sashi walladina amanu wadanda suka yi imani walam yuhajiru kuma ba su yi hijira ba to malakum min walayatihim min shay imamu hamza ya karanta malakum min wilayatihim min shay wilaya su ko sauransu karanta min walaya an gari ko kenan babu jibintan lamarinku da su min shay'in a cikin wani abu hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira ba sani ko mun fahimta ba yawwa malamai da suke taujihi na wato abin nan sun kace kenan da wilaya da walaya duka menene duka abu ɗaya ne ina fata an fahimce ni wasu ka ce a'a in an ce walaya bil fathi shine wato an-nusra taimako kinakum malakum min walayatin min shay'in babu wani taimako da za ku yi musu sun ka ce kuma wan nasab in an ce walaya tana nufin dangantaka kinan malakun min walayatihim min shay'in babu wata dangantaka tsakanin ku da su ba ana nufin babu dangantaka ba ta jini to da dangantaka jini amma ba ta da wani tasiri kenan kinan babu taimako tsakankanin ku kuma dangantaka ba ta da wani amfani to kira'a ta hamza malakun min wilayatihim min shay'in sai da wanto sun kace alwilaya al-imara kinan babu wani shugabanci tsakanin ku da su ma'ana ba sa karkashin kulawar ku ba sani ko mun fahimta ba hatta yi hajiru har sai sun yi har sai sun yi hijira to a wannan lokacin taimakon zai tabbata dangantakar za ta yi amfani sannan kuma shugabancin zai yi amfani in ma mun fassara wilaya da walaya ma'anonin su daban-daban ne sai Allah ce to wa in istansarukum fid din in sun ka nemi taimakon ku a cikin addini fa alaikumun nasru to wajibi ne ku taimake su kinan taimako yana akan ku illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq sai mutanen da akwai tsakanin ku da su akwai alƙawari asalin misaq miwsaq ne an gane ko wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani na game da abin da kuke aikatawa waɗansu malamai suka cewa wannan ayar wato can da laraba sun kasance suna yin gado da mi gado da jini da kuma alhilf kulla kawanci wallazi na aka data aimanukum fa'atuhum nasibahum kuma ka dan bane to da aka zo madina musulmi suka yi hijira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akha bainal muhajirina wal ansar tunda ya ce nan walladina awo na saru ula'ika ba a zuhun auliya ba sai sun ka koma suna yin gado da al-mu'akha al-irfi bil mu'akha to daga baya sai aka shafe aka mai da al-irfi ya koma mi aka shahi ya koma biddam waddin din biddam waddin an nasab waddin kinan kinan sai da mantowar ga aya ta shafe hukuncin gado na yan uwantaka da gado na kawance na hilf sai ta tabbatar da na mu'akhat biddin daga baya kuma sai an ka kawo lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna sai an ka bar gado da addini sai aka bar gado na annasab an gane ko yawwa wato gado na addini in babu jini babu abun ga babu in babu jini kenan gado addini bai tabbata ba sani ko mun fahimta ba to wannan shine to nan wannan aya wa in tasarrukum fid din fa alaykum an-nasr illa ala qaumin bainakum bainahum misaq a zahirin ta kenan yanzu in muka kulla kawance da waɗansu mutane suka kai ma ƴan uwan musulmi hari mu sa musu ido an gane ko shi yasa sai malamai suka ce a'a tun can dama ai ba a kulla kawance sai da mutanen da muna da muna da za mu sayan ummu musulmi cikin kawance ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa in mun ce na asilmi yarjejeniya kenan inda mai yarjejeniya duk musulmi sai ya shiga karkashin ta ba sai ko mun fahimta ba sai mu to ga mas'ala ce khassa a makka tunda a makka musulmi ba su da wani karfi ba sai ko mun fahimta ba kadiba cikin tafsiri na sa'adi da sauran tafsirai karkashin wannan aya zaka ga bayani daban-daban ko in kici zaka ga bayanai daban-daban to to tunda an ce mu'minai ƴan uwan juna ne Allah ya ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ko baka nan bane su kuma munafikai Allah ya ce al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd to sai kuma Allah ya kawo na kafirai anan ya ce wal ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su kafirai sashin su majibin talibarin sashi ne kenan can kafirai suna gadon juna don sani kuma fahimta tun da akwai ƙadiyya ta zancen gado a nan suna taimakon juna kuma suna gadon juna mun gane ko yawwa saɓanin da an kai shin in aƙi da su ta bambanta kamar tsakanin ba yahudi da kirista sha akwai gado tsakankanin su ko babu wasu malamai suka ce alkufru millatun wahida wasu suka ce a'a ikhtilafu dini an kaci in dai kirista ne da ba yahudi babu gado tsakankanin su to can dai su karkara mu babu ruwanmu illa taf'aluhu in buku aikata shi ba takun fitnatun fil ard menene in buku aikata shi ba alwala'u kenan in buku aikata wala'u da Allah yace ba walladina awu wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd in dai har musulmi bai jib bai jib in ci lamarin dan uwansa musulmi ba to takun fitnatun fil ard za a samu banna babba a bayan kasa wa fasadun kabir fitnatun za a samu fitina bayan kasa wa fasadun kabir da banna mai girma wanda duk shine yanzu kan mutum mutum na matsala duk kasashen musulmi kowa yana kulla kawance ne ba da kasan musulmi ba sai kulla da wata kahira wani kulla da america wani shi kulla da rasha wani shi kulla da kaza wani shi kulla da kaza duk sun kulla wal'anci da su musulmi ba su iya koma bangare kafin su koma bangare sai dai musulmi ya koma karkashin kafiri wa fasadun kabir kenan an gane ko wannan ya samu na da rauni kwarai da gaske dole sai an dawo an koma kahire su koma bangare guda musulmi su koma bangare guda to musulunci ne bai karfi ba irin yadda ya kamata an gane ko kasashen musulmin ba su da karfi ne kuma musuluncin kanshi wasu ba su fahimce shi da kyau ba ballanta za su yi aiki da shi da kyau wa fasadun kabir haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tafi fadar irin abin da zai haddasa banna bayan kasa shi ne ce idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir idan mutun yazo wanda kun yarda da addinin sa kun yarda da dabi'o'in sa to fazawwijuhu ku aura masa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in buku haka gaba za a samu wato fitina a bayan kasa da kuma banna mai girma an gane ko karshe a zai ɗauki yarinya a bada ta ga mutumin da yake fasiki ko ɗan giya ko a bada ta da ake ganin akwai wani abu na duniya karshe kuma sai abin ya zo yi sai ya zo ya ruguje ya lalace ban sani ko mun fahimta ba to don haka ya kamata a yi hattara da irin wannan wallahu ta'ala a'lam to shi yasa sai malamai suka nuna cewa yanzu gado daga baya ya komo gado na sai yan uwantaka ta jini ta haɗu da 'yan'uwantaka ta addini an gane ko shi yasa an kace wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ko ba kadan bane yawa ga mai hadda qur'ani sai ai hattara can cikin suratul ahzab wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah min al mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kaga sai an kai to da abin mi qarara tunda an ce min al mu'minina an gane ko kina sai zamanto yan uwantaka yanzu ta jini dole da ita ake gado amma in tana tare da yan uwantaka ta addini an gane ko ga mai harda alkur'ani kuma ina inna allaha bi kulli shay'in alim a cikin suratu wato karshen suratul anfal kenan can kuma karshen suratu an-nur wallahu bi kulli shay'in alim can da wawun mun gane ko yawa to yanzu Allah ya nuna muna mun dai kai karshen suratu al-anfal game da abin da ya shafi taujihi na kira'at abin da ya saukaka abu na ƙarshe wajen lokacin da mun kai taujihil kira'at na suratul araf mun yi mantuwa ko in ce mun yi kuskure wajen inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba inda mun ka ce akwai kira'a inna waliyallahu ko inna waliyillahu mun ka danganta ta zuwa ga qira'at shadda ba qira'a ce shadda ba qira'a ce mutawatira riwaya ce ta Imam Susi daga Abu Amr ibn al-Ala an gari ko shi ya karanta inna waliyillahu ko inna waliyallahu kuma yana da fuska ta uku inna waliyallahu kenan shi guda uku gare shi Imam Susi an gane ko wanda mun yi taujihinta wasu kaga inna waliyallahu kina asalin shi wato waliyan ne sai tanwini ya haɗu da tun da tanwini nunu saki na ce ta haɗu da lamun sai an kai mi an kai hasfukin nunkin sai zama to inna waliyan lahu to inna waliyin lahu wasu kuma suna ganin nan kasra ce an ka yi saboda ta zama to alama ta ya'ul idafa al-mahdufa musali ko mun fahimta ba to kenan wannan sai a kiyaye shi da kyau kai da mutum mutum ya danganta shi zuwa qira'at ashadda kuma ba shadda ba ce mun gane ko yawwa to yanzu za mu dan shiga cikin suratul tauba ko da kadan ne mu dan samu abin nan suratul tauba ba ta da bismillah akwai maganganu na malamai in ka duba cikin adwa'ul bayan fi zahil qur'an bil qur'an kuma ganganu wasu malamai suna ganin an shafe farkon ta ne da basmala aka saukar da ita wasu kuma suna ganin a'a kwata kwata bata saukar da basmala ba don bayanin yaki na da yanke alkawali don na zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai kenan wannan bai bukata sai an yi basmala irin al'adar da laraba sun ka saba da ita in takarda ce wadda dama an ka ce tahiyar kwarai aka ban kwana ko baka dan bari kenan tun da yanzu ba ba can aminci bane babu wani aman sai an ka abin nan imamu shatibi yana daga cikin wannan wanda sun ka tafi akan wannan ra'ayi shi yasa malamai suna ganin tana da hali guda uku in ka zo wallahu bi kulli shay'in alim kana da ko kai alqat'u ba sani ko mun fahimta ba alqat'u shine kace inna allaha bi kulli shay'in alim ka kai alqat'u sai ka fara da bara'atun min allah shi alqat'u shine zaka yi tanaffus ka tsaya sannan ka yi tanaffusi kai numfashi ko kuma ka yi as-saktu as-saktu shine al-waqfu biduni tanaffus inna allaha bikulli shay'in alim bara'a an gane ko ko kuma ka yi al-waslu إن الله بكل شيء عليم براءة suka ce da jin mutum ya ji bara'a ya san ta fuskar saurare ya san maganar ba guda bace akwai asar da malamai suka kawo an yi sabani wannan asar na sayyidina Usman na cewa dalilin da ya samu su hada bara'a da suratul anfal ba akwai maganganu na malamai kan asar nan masu yawa mai so ya koma cikin littafai zai ga waɗannan bayanai mun gane wannan ko yawwa to ayar da zamu fara dauka ita ce wato aya ta hudu a cikin suratu at-tauba inda Allah subhanahu wataala ya ce illal ladina ahadtum minal mushrikina dama suratu bara'a ta bude ne da mi ta bude da warware alkawalin mushrikai tun da an ga alamun dama ba wani alkawali gare su ba in sun yi alkawali suna iya in sun tashi su yi in sun tashi su warware shi kuma kuma ba a yi alkawalin ba to da Allah ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikina kinan bara'a ce daga Allah da manzon shi zuwa ga waɗanda kun kai alkawali da su na mushrikai sai an kace fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an kace musu yi tafiya a bayan kasa wata hudu kenan wanda adadin lokacin shi bai kai wata hudu ba an ba shi wata hudu wanda adadin shi yake wata hudu cif cif da wata hudu sun cika an kai karshe wanda kuma adadin shi ya wuce wata hudu to an yanki ban sani ko mun fahimta ba dan saboda kasu ce kasan su kullun in kana nagari makaruhi in ka aikata to ya haramun dubuta wani saboda kai na za a talla shi yasa ɗan an ka samu wani mallami ya taimaka wata mai bara da jikka to in macen nan budurwa ta sai a ce a ba sarka na bata ba randebu na da kashewa da ita mana alkawali na irin wanga aka ba jikka sarka kaga dan saboda shi na mi eh saboda ana so a bata sunan shi saboda wai banna ta samu mi banna ta samu wurin shiga ban sani ko mun fahimta ba yawwa a cikin littafin wato alƙira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 567 an gane ko akwai taujihi karkashin wato wannan ayar 567 in ban manta ba to waɗanda an kai alkawari da su wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbari anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu ko baka dan bari yawwa wa azanu min Allah shayla daga Allah wa rasulihi daga manzon shi ko ila an-nas zuwa ga mutane yawm al-hajj al-akbar yawm al-hajj al-akbar wasun kace ranar arfa ne wasun kace yawm al-hajj al-akbar shine mi ranar ranar irki na ranar yanka to anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu cewa Allah ya barra daga mushrikai wa rasuluhu ko da kuma manzonsa shi ma ya barra gare su sun kawo kira'a wato wani balarabe ya karanta anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi an gane ko sun ka ce wa rasulihi kin nan shine dalilin da ya sa sahabbai ma suka tunanin a fara nahawu tunda an karanta anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulihi kinan Allah ya barra daga mushrike kuma ya bayar daga mi daga manzon sa tunda minal mushrikina wa rasulihi amma anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu bari'un minal mushrikina sun kace shi addalin da yasa aka ce ayi karatun nahau ina ganin kissa ce daga Umar ibn al-Khattab sai dai riwaya ce sun kace munqati'a da sauran dai adilla da suke kawowa shi dai duk riwayoyin da ake kawowa ba matsala bane ilimin nahawu abu ne wanda yake wajibi ne a kula da shi don saboda rashin kula da shi zai sawa ɗalibin ilimi ya fada cikin wato matsaloli masu yawa a safa ta 565 ne nake nema shine to sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa in tubtum fa huwa khairul lakum in kun tuba shine alkhairi gare ku dan ba shine mafi alkhairi ba dan kafirci babu wani alkhairi tare da shi ko kuma na at-taslimul jadali in ma kafircin kuna ganin alkhairi ne to fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah in kuma kun juya kun bada baya to kusan da ba za ku rinjaye Allah ba ko ba kadan bane ko kuma ba za ku tsere ma Allah ba don babu inda za a je a tsere ma Allah ko ba kadan bane wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim kai makafirai bushara da azaba mai radadi haka malamai suka ce nan bushara nan gatse ake nufi wasu suka ce asalin bushara ta shafi alkhairi ka ta shafi sharri amma in ta zamanto mutlaqa to alkhairi an gari ko in ta zamanto kuma muqayyada to sai zamanto muqayyadatun bil khair aw bil shar amma in zamanto mutlaqa abin nan ne bil khair ne wanda sun kace kenan bushara ta shafi alkhairi sai sun kace nan isti'ara ne akai an dauko kalma ta bushara an yi isti'ara ta a wajen gatse saboda suka ce ba ta zuwa cikin alkhairi wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim kai makafirai wato bushara da azaba wadda take mai radadi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan yana nuna cewa an yi nan kafirai gatse mushrikai ko to sannan kuma a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala yayi ma wato munafikai shi ma irin wannan gatse duk da yake su munafikai kafirai ne amma mi yawa kafirai ne a boye ban sani ko mun fahimta ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bashirin munafiki da bi an da lahun azaban alima ko ba karan bane to sai Allah ce illallazi na ahattun minal mushrikina waɗanda warware alkawali bai same su ba sai waɗanda kun kai alkawali da su na mushrikai sun malam yankusukum shay'an musu rage muku komi ba an gane ko yawwa kiran su kaɗi an kai suwa sun malam yankusukum shay'an akwai kira'a wato wadda take kira'a ce shaza sun malam yankudukum shay'an ba su warware muku komi ba ba ai dama da sun warware wani abu sun rage wani abu cikin alkawari ba sani kuma fahimta ba sai dai kira'a ce shaza kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 565 ba su rage muku komi ba lam yankusukum ba su rage muku komi ba lam yanqudukum bisu warware muku ba to in ko sun ka rage wani abu to tabbas sun warware wani abu cikin alƙawari in sun warware wani abu cikin alƙawari ai ku sun rage sai Allah ya ce walam yuzahiru alaikum ahadan mustamaki kowa ba kuma akan ku an gane ko nan ne ya hiddo shi ne a fili don saboda warware wani abu cikin alƙawari ai taimakon wani shi ma yana daga cikin shi amma sai hiddo ɗai daga ciki zikrul khas ne ba da al'am lil ihtimam bihi sai Allah ce to waɗannan fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim waɗannan a cika musu alƙawarin su har zuwa lokacin cikashi inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoron sa nan sai ka dauka maudu'i ne ka same shi da inna Allah da wallahu yuhibbu duk abinda an ka ce Allah yana son shi ko yana son masu yin shi to yana son aikin yana son masu yin aikin don dalilin da yasa Allah yake son masu jin tsoron shi saboda mi saboda takawa to sai ka ɗauki kishiya mafhumul mukhalafa Allah baya son wanda bai tsoron shi kuma baya son a yi aikin da zai sa a kai ga rashin tsoron shi ka ka samu wudu'i al-ramba inna Allah yuhibbul muqsitin kaga kenan kuma Allah bai son mi la yuhibbul zalimin sai ka yi aiki da mafhumul mukhalafa ba sani kuma finta ba kuma ba a cewa inna Allah yuhibbu Allah yana sakan kama masu tsoron shi a'a Allah yana son su sai dai kaifiya ta mahabba ta Allah abu musani ba tunda Allah ya bada labari tabbas haka labarin yake ba sani ko mita ba sannan kuma cikin at-tafsir al-rama tafsirul qur'an bil qur'an al-muttaqin nan ya zama to mi sifa ce ta masu tsoron Allah asalin shi al-muttaqin domin mufrad kin shine al-muttaqi kaga akwai ya'un to tunda jami'i za a yi aka mi ya'un da nunun to ina take ya'un guda kalma waccan ta muttaqi ita an ka shahi sai an ka ƙara ya'un da nuna sai zama to jami'u muzakkar salim asalin shi almuttaqina daga ittaqa da shi ko ittaqa asalin shi mi iutaqa ne domin waqa yaqi wiqayatan sai an ka ƙara alif da ta'un to maimakon a ce iutaqa sai an ka ɗauki ta'un ya'un wawun an ka bada ta'un sai an ka ce ittaqa kina asali ittaqa iwtaqa iwtaqa shi ko ifta'ala ne tunda waqa fa'ala ne iwtaqa ifta'ala to muttaqina mufta'ilina ne amma sai zaman tomi mufta'ilina sai an ka shafe lamul kalima muttaqi mufta'il da an ka shafe lamun wadda ita ce lamul fil wazni ita ce ya'un kuma a can cikin kalima sai zaman to muttaqina mufta'ina mun gane wannan wanga a sarfance kenan ilimin sarfu ana kiran shi sarfu ana kiran shi at-tasrif ko baka dan bari to masu tsoron shi Allah ya faɗe su ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أغني sannan ya faɗi ayyukansu can ma cikin al'imran ya faɗe su wa sari'u ko sari'u a wata kira'a ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu tatmi wa 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayz wal min wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون دسفوا فيني da ayyuka da masu yin tsoron Allah an gane ko kenan ba saba ma Allah abba su suna iya fadawa amma idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim ashe dan mutun na tsoron Allah ba shi ke nuna baya saba ma Allah ba yana iya kuskure dogewa ne abba sai mun gane ko sannan kuma ya faɗa daga cikin sifofinsu da ayyukansu laisal birra an tuwallu qira'atu hafs da hamza ko laisal birru a sauran qurra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ibn as-sabil was sa'ilina fi ar-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna an raba kaji masu tsoron Allah dan haka falatu zakku anfusukum inja Allah huwa alim biman ittaqa can cikin zuciya Allah ya sani nan kuma mun ba mu sa abin da cikin zuciya ba amma muna kallo ayyukanka ba wai kawai sifa kade da ma amfani da ita ba sifa tana da amfani mu ganka da gemu mu ganka da wando bai kai kasa ba ka bar shi daidai don sawu ko daidai gwiwa sunna ce in ma rawani za kai kai rawani tsayuwar ka cikin sallah muna son ta yi kyau ba laifi bane an gane ko mu ji kira aka tana da daɗi wannan duk ma abu ne mai kyau kana wa'azi ko ka harrace qur'ani duk abu ne mai kyau ana ganin kaurin wa'azi duk abu ne mai kyau amma dai duk da haka aga ayyukanka akwai ikhlasi cikin su dan munafiqai ma suna sallah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala ayyukanka ne za su nuna kana jin tsoron Allah bayan ka siffantu sifar ta zahiri ana son ta amma aikin kuma ana bukata ta don wasu suna ajige mu ne su yi rawani su sa babban riga don su ci amanar mutane su yaudare su wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka annahum khushubun musannada mun gane wannan da kyau to ina ganin dan ya kamata mu dakanta sai darasin mu daga ba idan Allah ya so ya kaddara abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh